يتدعه مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawon katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna wace rana ranar talata biyu da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine sha biyu da watan mars shine wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a daren jiya mun tsaya a ƙaretin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi kan sura sabuwa wadda ake ce ma suratul fatah kan sura yau za mu tashi insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ma wannan karatu albarka musamman a cikin watan ramadan watan gafara watan neman tsira wata mai albarkantu da yawa wannan karatu ya zama ɗaya daga cikin sabubban da za su kai mu aljanna ga baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya iya wuta wuya mu daga shiga wuta a wannan dare na ramadan na'am mi Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم نعم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل, ليدخل, ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان الله عند وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذانين بالله ذن السوء نعم. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنه وأعد وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله سواء ولله جنود السماوات والأرض نعم.
وكان الله عزيزا حكيما Allahu akbar wannan shine farkon suratul fatah suratul fatah sura ce madaniya surori madaniya kuma kun san hukumce hukumcensu kamar yadda muka yi bayani ko da yaushe ko muke bayani an tsaida an raba wace sura ce madaniya wace sura ce makiya wasu malumai sun tafi akan cewa duk surar da aka sabko ta a makka ita ce makkiya wadda aka sabko ta a madina ita ce madaniya amma to akwai wasu surori ba a makka ba aka sabko su ba a madina ba aka sabko su ko kuma wasu an sabko su a makkan kuma an sake sabko su a madina to kaga sai malamai suka yi ittifaki guda suka ce to abinda kenan duk surar da aka sabko kamun hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kamun yayi hijira aka sabko ta to sunanta makkiya ko da ba a makka ba aka sabko ta in dai kamun hijira ne to makkiya sunanta kuma duk surar da aka sabko bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina to sunanta madaniya ko da surar nan a makka aka sabko ta amma bayan annabi ya kaura zuwa madina aka sabko ta to wannan surar madaniya ce to abubuwan da surori makkiya suka shahara da su su ne karatun aƙida tsantsa karantar da al'umma tauhidi tsantsa yanda a zub da gumakai a koma bauta Allah kalimatu la ilaha illallah kalmar cewa babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shekara goma sha uku yana kira akan a ce la ilaha illallah ba tare da wasu dokoki ba babu zancen sallah babu azumi babu zakka duk abubuwa da aka ɗorau daga baya ne hukumce hukumcen suka zo kawai ka ce la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah to shi kenan kai musulmi ne idan ka mutu kai dan aljanna ne akan wannan ne kalmar tauhidi ta, ta, ta, ta dosu kenan su kuma surori ku yi a hankali masu bayanin nan kuna tsaye da mu kuna shagalar da mu surori makiya kenan surori madaniya su kuma hukumce-hukumce ne hukumce-hukumce ne na addini yaya ake sallah yaya ake alwala yaya ake ba da zakka yaya duk wani hukumce-hukumce na addini yaya za a yi shi to galiban surori madaniya suke karantar da shi suke karantar da mu wannan to wannan surai madaniya ce kenan menene zamu dauka a ciki abinda zaka daga an ce ma sura madaniya ce farkon abinda zaka tsinkayo shine cewa wannan surai tana karantar da mu hukumce-hukumce na addini hukumce-hukumce na addini haka take karantar da mu an fahimta da kyau ko? to ayoyinta aya 29 sannan kuma mawdu'i har ra'isi abinda take karantarwa babban dungungun abinda take karantarwa shine sulhul hudaybiya sulhu da aka yi a hudaybiya za mu ji bayanin sulhun kuma za mu ga tana karantar da mu irin mubaya'a da aka yi a ƙalƙashin wata itaciya a garin makka mubaya'a da aka sake ma annaba alwashi musulmi da suka yi alwashi za mu ga yadda aka cutar da musulunci suke tsammanin haka nan amma kuma nasara ta koma ga musulunci wannan sura tana karantar da mu duka wannan abubuwa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinta za mu san matsayin shi matsayin shi yaya yake kai ba shi kadai ba har da mumunan da suka zamna tare da su wannan sure za ta karantar da mu matsayinsu a gobe kiyama wannan kenan muka ce ayoyinta 29 kuma sura ce madaniya Allah subhanahu wata'ala sai ya fara da inna fatahana laka fatahan mubina lalle mu bayan bismillah Allah ya ce mu muka yi maka buɗi buɗi mabayyani mun maka buɗi buɗi mabayyani an gane da kyau ko liyagfira laka liyagfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka zunubinka wanda ka yi taƙaddama ya yi an yi an gama wa mata akhar kuma da wanda baka yi ba wanda baka yi ba ma Allah ya gafarta ma wanda ka yi mun ga bayani a ina ne ake cewa menene zunubin annabi sallallahu alaihi wasallam shine tarkul aula barin abin da yafi ga abin da yake yafi ga mafifici ga wanda yafi sai yayi mafifici bai yi ba wanda ya bi wanda ya fi shi ne zunubin nashi ba ana nufin akasin ba mugun abun ba a'a dukansu masu kyau ne amma ɗaya ya yi kyau ɗaya sai annabi ya tsinkayo wannan ya kamata ya yi saboda wasu hukumce hukumce to irin wannan su ne ake cewa zunubin babu laihi daman babu wani laihi liya gafira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar dan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka abin da ya wuce ka riga ka yi shi daga cikin zunubanka wa ma ta'akhkhar da abin da ka jinkirta wa yatimma ni'matahu alayk sannan Allah ya cika ni'imar shi akanka ya cika mai ni'imar ni'imar shi tab wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da kai siratan mustaqima hanya wadda take ta daidai mai kekkiya zat ita ce siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasaran aziza kuma Allah ya baka nasara nasara buwayayya wadda take babba babu kamarta nan da farko menene ake faɗi ku duba da kyau ibnu kasir yake cewa wannan inda Allah ya ce ya gafarta maka zunubinka na gaba da na baya wannan annabi ne kadai aka ma wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam khususiya ce shi kadai aka ma wannan yanzu ai muna da hadisai da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam man samu ramadana imanan wata saban gufira lahu ma taqaddama aka ce da iri-irin su duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da shi yana mai kwadan lada za a gafarta mai zunubin shi wanda yayi diyawa in an kawo farala aiki sai a ce za a gafarta ma zunubinka wanda kai wanda ya huce babu inda aka ce za a gafarta ma zunubuka wanda zaka yi hatta da annaba ba wanda aka taba gaya ma wannan sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga nan khususiya ce shi kadai Allah ya bashi zai gafarta mai zunubin shi da wanda yayi da wanda bai yi ba da wanda ko yayi shikenan an gafarta mishi sallallahu alaihi wasallam wannan ibn kasir ce khususiya ce daga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tumma ni'matahu alaik ya cika ni'imar shi akan ka ni'ima din wannan hiya ni'imatul islam ana nihin ni'ima ta musulunci ya cika maka ni'ima ni'ima ta musulunci Allah subhanahu wataala yake ce mana اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا lokacin da annabi ya zo haji ya tambayi jama'a cewa na isar da saƙo ko ban isa ba ban isa ba suka ce balatta ya rasulallah ya ma'aikin Allah ka isar da saƙo annabi ya juya ya kalli ka'aba ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida al'umma da kansu sun faɗi na ida saƙo misiyon ƙin shi ta ƙare ya ida saƙo sai Allah ya sabko wannan ayel al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata tab abinda aka aiko ni mission kin da aka kawo rasulullahi yazo ya ida sata a duniya to ya ida sata eh shi yasa ai suratul nasr da ta sarko sai abubakar ya ta kuka akanta إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
نعم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا to ita wannan surai ɗauki fassarar ta a dunkule gaba ɗaya kar ka ɗauki aya aya sai ka ɗauki fassarar ta a dunkule gaba ɗaya zaka gane mafahiminta نعم Allah ya ce idza jaa nasarullahi wal fath idan nasara Allah ta zo maka wal fath da budi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja مم.
kaga mutane suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a suna ta shiga suna ta zawa suna musulunta مم.
lokacin da aka yi wannan yanayin to fa aikin da aka aiko ka ya kare fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu abinda zaka shagala da shi yanzu abinda ya ma saura ka shagala da tasbihin ubangijinka wastaghfirhu ka dinga neman gafarar shi innahu kana tawwaba dan shi ubangiji mai amsa tuba ne ga aikin da aka aiko ka to ka sanar da mutane la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka karantar da mutane al'umma addini sai ka karantar kowa ya fahimta sai jama'a jama'a gashi an yi budi budi ya zo maka kuma jama'a jama'a suna shiga cikin musulunci to a- a ka'ida mission kinka mutuwa za ka yi da ma surar ta zo abubakar sai ta yi fadaina ka bi aba'ina ya rasulallah fansar ka uwayenmu ya rasulallah abubakar yana kuka suka mutane suna jin daɗi ta suke a nasara Allah ta zo yaya nasara ta zo ana ba da almushin kai abubakar kana kuka ba su fahimci ba fiƙihun surai surar tana kawo ya kone na annabi صلى الله tana kawo cewa rasulullahi mutuwa zai yi mission kishi ta kare ya karantar da al'umma magana ta kare abin da ya sam- ya saura fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir sai ka dinga yawan tasbihi da yabon ubangijinka wastaghfiru ka ne- neman gafarar shi dan shi mai amsa tuba ne to kun ji yadda al'amarin yake al-yawma akmaltu lakum dinakum a- a suran ayatin da ta sabko yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata ita ce ni'imatal islam na gaya muku komi da komi duk abinda ba- ba addini bane a ranar da ayan nan ta sabko to a yau bai ya iya zamantawa addini an cika an ida magana ta kare mu bi ne zamu yi ba kagowa ba zamu yi al-yawma akmaltu lakum dinakum na ida gaya muku tab addininku na cika muku ni'imar ta musulunci na gaya muku komi babu wanda ya isa ya kirkiro ya ce a gani na ba addinin musulunci baya san a ganinka a'a komi a aje yake littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu su ne musulunci duk wani a gani na bai aiki a cikin musulunci to wannan ita ce ka- ita ce ita ce ni'imai sannan kuma ita wannan sura dai ya zo a cikin sahihul bukhari an umar radiyallahu anhu umar bin khattab نعم umar radiyallahu anhu yake cewa kharajna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun fita wani bulaguro tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu falam yujibni sai na zo na tambaye shi wani abu na tambaye shi wata mas'ala tambayar nashi da nayi annabi bai bani ba amsa ya kyale ni in shi Umar ku biyo hadisin da kyau dalla dalla wa ba'da qalil bayan dan lokaci hallau sa'altu na sake tambaye annabi نعم wannan dai abin da na tambaye shi ya kyale ni hallau annabi ya kyale ni in shi Umar so nawa kenan صوبيو so biyu fa sa'altuhu thalitha نعم da aka jima hallar umar ya ce na zo na sake tambaya annabi wannan abin da yi هذا زو na ɗazu na uku so uku kenan مم.
falam ya jibu ni annabi bai mini magana ba umar sai tsoro ya kama shi مم، gaskiya so uku iya tambaya annabi akan mas'ala guda annabi ya ki bashi amsa yace sai na ji tsoro sai na kore dabba ta ta yi gaba ta ta yi gaba can gaban mutane kal aje wata sura wata aya ta sarko a kaina na fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sai na gudu na tafi daga wurin shi na tafi so uku ina tambaye shi bai bani ba amsa nake cewa taqalat ummuka taqalat ummuka ya umar wannan ka ya umar me yayi wannan kai ka je ka fusatar da rasulullah ka je kai ta tambaye shi kai ta tambaye shi kai ta tambaye shi ya ki baka amsa umar yace sai na kora dabba ta na ci gaba na ci gaba haraktu ba'iri ba'idan taguwa ta na motsa ta muka yi nesa anin nas muna je can na koye gurin wasu mutane can gaba ina tsoro kal Allah ya sabko da wata aya cewa na fusatar da manzon shi yace can ina can share guda sai wani mai kira ya zo ya tsoro yana kuwa yana ina umar bin khattab to da na ji wanda na ce shi ke nan ta ƙare shi ke nan kawai ai wannan hallaka ce ta zo mini aya ta zo daman na ji tsoron hashitu a ji tsoron an yi nazzal alayyar ƙur'an ƙur'an ya sabko a kaina ya zo ce umar annabi sallallahu alaihi wasallam iya neman ka yace na biyo shi muka zo shi dai zuciyata tana bugawa fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alai umar yace nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama nayi sallama a gare shi fa qala sai annabi yace mini laqad unzila alayya layla suratun yace a yau daren yau an sabko mini wata sura wata sura lahiya ahabbu ilayya mimma talat alaihi shams wannan surai ta hi soyuwa a gare ni na ji daɗinta na hi santa fiye da duk abin da rana za ta bullo ta hange shi a duniya annabi ya hi son wannan surai suratul fata ce na hi santa in ji rasulullah fiye da duk abin da rana in ta bullo za ta tsinkayo shi a cikin duniya faƙara'a inna fatahana laka fatahan mubina annabi ya karanta mun wannan surai inna fatahana laka fatahan mubina fatahan mubinan kin wannan yawa daga cikin muna ga fataha kin wannan kamar yadda muka karanta idan ja'a nasarullahi wal fatah ko to fataha kin wannan ba ana nihin bude makka ba fa a'a ana nihin sulhul hudaybiyya kohon da ta bada hanya hal aka bude makka sulhu ne na hudaybiya akai wannan Anas ya rawaito shi Anas yace fatahan mubina huwa sulhul hudaybiya kuma yazo a cikin Bukhari qala Umar lin nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama da farko ya kamata ku san menene sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekara ta shida bayan hijira annabi ya da suka ƙaurar madina sai bayan hijira a cikin watan zulƙaida ai aka zo ramadan daga ramadan sai mi sai shawwal ko daga shawwal sai mi sai zulƙaida to a cikin watan zulƙaida sai annabi ya ce mutahi umara ka kumanta kuma an yi yakin badar an ragalgaji kafirai a badar kuma an zo an yi yakin uhudu wanda hal aka kashe hamza a uhudu an yi yakuna guda biyu manya-manya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tahi umara suka gama tare da abokanan shi sahabban shi za su tahi makka umara makka za su tahi umara ba yaki ba za su tahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mutum 1400 mutum 1400 suka tahi wannan ita ce magana sahihiya a cikin tafsirai amma da yawa suna ga akwai wanda suka ce 1500 amma alal kaulin sahi 1400 suka zo suka zo wannan umare da suka taho tun daga makka tsakanin makka da madina kilo 450 ne da suka zo sai suka sabka a wani guri da ake ce ma hudaybiya isilin abin rijiya ce sunanta hudaybiya da suka sabka a gurin hudaybiya sai annabi ya ce to bari ya aika mutum garin makka ya je ya gaya ma 'yan garin makka ƙurin shawa cewa su sun zo umara so suke su shiga su yi umara su kewaye ɗakin Allah su yi safa da marwa ba da yaƙi ba suka zo a ba su guri sai annabi ya ce ina umar zo ka ta yi aka zo umar annabi sallallahu alaihi wasallam zai aika cikin ƙuraishi dan annabi ya sabka a mil shidda sitta amliya amiyal kamar kilo da mil da kilo ne yawa mil ya yawa saboda mu nan Niger da kilo muke aiki ko a ce da gari kaza zuwa gari kaza kilo kaza ne amma ka duba nan kamar Najeriya su da mil suke aiki ko a ce mil kaza ne da gari kaza zuwa gari kaza mil tsari ne abu ne na awo kawai da mil da kilo wasu su yi da kilo wasu su yi da mil mil ya ɗan tsara kilo da kaɗan ko kwarai kuwa da kaɗan ya ɗara shi to a kamar mil shidda ita hudaybiya take da makka annabi sai ya sabka anan da ayarin shi da kowa da kowa sai umar ya ce ya rasulullah dangina da yawa sun ƙare a garin makka babu dangina sai ‘yan kaɗan kuma ka san sarar irin ɓannar da na musu a uhudu a uhudu da, da, da badar gaskiya ne kuma suna jin haushi na ƙurin sha wannan wallahi ga so samu ne in shawara ce a tura wanda yake da iyali mai yawa amin wanda koda suka haro mashi saboda musulunci to ‘yan uwan shi na jini sun kare shi kenan ba za su taɓa shi ba gaskiya ne aka ce a tura Usman radiyallahu anhu radiyallahu anhu sai annabi ya ce ina Usman gaskiya zo ka tahi to kun ji shine sulhul hudaybiya annabi ya tura Usman radiyallahu anhu garin Makka na'am ya je ya gaya ma Qurayshawa ga su sun zo ba sun zo yaki bane a'a sun zo yin umara za su yi kewaye ɗakin Allah subhanahu wata'ala su yi safa da marwa yadda dai umara take ina da aka umar usman ya tahi da ya tahi ya shigo garin makka a tun daga shigowar shi aka fara zole shi wasu jikokin shi ne wasu kuma ‘yan uwa ne a ka zo ko to mi ka zo mi yasa ka zo mi yasa suka fi turo wani tun daga nan a cinkune shi wani ya dan taba shi haka dai a wasanni akwai alamar hal ya je gurin abu sufyan sarkin makkai ya gaya mushi ga saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi da shi sai yake ce musu to tsaya mu yi shawara suka keɓance suka yi shawara a shawara tasu suke cewa yanzu kawai ga bala'in da aka yi a badar ga irin waɗanda aka yi a uhudu kuma duniya ta ji ya zo cikinmu ya huta lahiya lahiya kai bu mu yarda ba ba za su shiga ba manya-manyan kasurguman kafirai kenan na'am ga irin abin da muka yi a Uhudu ga irin abin da muka yi a Badar kuma a ganshi ya shigo haggarinmu ya shigo kuma ya huta lafiya suka ce busu yarda ba Umar ya ce Usman ya- eh, suka suka ce ma Usman koma ka gaya mishi bamu yarda ba to ana haka shi annabi yana mil shidda gindin rijiya hatta da rijiye akwai bayani a kanta wanda yake shi ne akwai hadisi na Anas radiyallahu anhu yake cewa فأتانا مجلس على شفيرها liyaghfira laka min ba ba gurin bane mu zo bane gurin yake cewa da muka tsaya a gurin Hudaybiya rijiya ce babu komai sai kiran ruwa aka kawo mai ruwa annabi yayi alwala fatamad mada yayi kurkura baki ya- aka zuba ruwan a cikin na alwala tashi a cikin rijiya Na'am.
yace dan lokaci kadan sai ga rijiyar ta cika da ruwa kyau ta albarka dan lokaci kadan yana daga cikin mu'jiza ta Rasulullah sallallahu alaihi cika rijiyar hudaybiya din wannan da ruwa har yanzu rijiyar tana nan a garin makka to a nan suka zamna suka sha ruwa suka sha dabbobinsu suka shayar da su bayan haka sai irin shabcika ji da ake faɗi irin labarin ƙarya sai zo aka yayata cewa ai sun kashe usman an kashe usman ka ce an kashe usman har labari ya zo kunna annabi sallallahu alaihi annabi ya ce an kashe usman to in ku an kashe usman za mu shiga garin da yaƙi za mu shiga garin da yaƙi ya ce zan yaƙe su yadda ya kamata ba a zo da niyyar yaƙi ba amma shiga za mu yi da yaƙi ta take su ba to wannan shine annabi sai ya tsaya gindin wata itaciya Mm.
sai ya ce man yubayi'uni wane ne zai muni mubaya'a akan a shiga a shiga garin nan da yaki kuma ba gudu ba ja da baya annabi ya shinhuda hannun shi sahabbai suka shiga layi suke zawa kowa iya ma annabi mubaya'a alwashi ya rasulullah nayi alwashi in mutu akan wannan addini ba ni ba gudu ba ja da baya aka shiga sira la- la- eh, sir- layi ake bi ake bi ake bi ana ta mubaya to wannan mubaya ita ce sulhul hudai a nan ne aka yi sulhul hudaybiya na'am wannan mubaya da aka yi gaba ɗaya da aka idisa suka idisa gaba ɗaya akwai wani sahabi sahabin wannan shi so uku yayi mubaya sai ya shiga sahu na farko da aka zo yayi mubaya'a ga annabi yayi mubaya'a sai ya koma sai ya shiga sahu na tsaka ya komo ya sake mubaya'a ya sake mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ida ya huce layin shi ya huce hallo sai ya koma kuta ya komo ya yi mu ba shi jin daɗi yake ya ƙara zafa hannun annabi ba gudu ba ja da baya sai mun shiga garin nan ya rasulullah haka aka yi da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauko hannun shi gudan sai ya ɗora ya ce kuma wannan hannun usman ne hannun hannun usman ne kenan daga nan za su iya ganowa cewa ashe ba a kashe ba usman ba a kashe ba Usman Jibril ya zo ya gaya mai ba a kashe ba Usman ba a kashe shi ba annabi to kenan a wannan mubaya a waye cin riba wani yake cewa da mu mutum bai da hannu ma annabi ya ce hannun shi ne wannan shi ne shi. yau shi bai nan annabi ya ce wannan kuma hannun Usman ne an yi ba kenan yana daga cikin waɗanda suka yi ma annabi mubaya a ƙalƙashin itaciyar wannan saboda suna da daraja daraja wadda take ita ce annabi ya ce ba wanda zai shiga wuta cikin wanda suka yi mubaya a ƙalƙashin itaciya hadisi ingantacce sai Allah ya sabko laqad radiyallahu anil mu'minin لقد رضي الله عن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم Allah subhanahu wa ta'ala فأنزل الله فأنزل نعم.
السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا
to Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad radiyallahu anil mu'minina lalle Allah ya yarda ya amshi duk yardal mumunai idh yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke alwashi da kai mubaya'a a kalkashin itacen wannan a kalkashin itaciye wannan to ana cikin wannan yanayi muka ce sai Usman ya zo aka fara aiki ana zuwa ana zawa ana zuwa ana zawa har suka aiko babban jakadan nasu wanda ake ce mai Suhail bin Amr to cikin wannan kun ga a- a kaɗan wannan ita ce sulhul hudaybiya aka zo aka yi sulhu wani irin sulhu ne aka yi suka zo suka ce to sai a rubuta a yi sulhu da mu da kai ya muhammadu a yi sulhu amma bana baka shiga garin maka bum yarda ba annabi ya ce a ɗauko kamun a yi faɗi wannan annabi ya ce a ɗauko mai rubutu ya zo to rubuta bismillahir rahmanir rahim suhailu ya ce a'a da kyau bismillahi na santa amma arrahman arrahim kuma wane ne wane ne arrahman kuma waye arrahim rubuta dai yanda muke rubuta a can da bismikallahumma in ji suhail sai dai a rubuta bismikallahumma da sunanka ya ubangijinmu kenan sun san akwai ubangiji sai suka ce to kuma arrahmanin da arrahimin kuma wane ne ai kun shi suna cewa ya ce Allah ɗaya ne kuma yana kiran Ar-Rahman da Ar-Rahim da Allahu kenan Allah ne yake kira su a gurinsu a jahilcinsu Allah ya ce ayyan man yad'un قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.
الرحمن.
نعم أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ya ce ku dinga kiran Allah ko ku dinga kiran Ar-Rahman duk wanda kuka yi kira ɗaya ne shine dai Allah falahul asma'ul husna banda wannan ma yana da wasu sunaye tsarkakakku banda Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim duka Allah ne subhanahu wataala iya da wasu sunaye sunaye gomiya tar da tara sai yace sai dai Suhailu Suhailu yace sai dai a rubuta bismikallahumma Suhailu bin Amr sai annabi ya ce rubuta bismikallahumma mun yarda to annabi ya ce to rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadur rasulullah quraishan suhail ya ce ina bum yarraba ba haka ba za a rubuta wannan abinda muhammadu ma'aikin Allah ne suka yi sulhu da shi da qurayshawa suhail ya ce a law alimna annaka rasulullah lama qatalnak da mun san kai ma'aikin Allah ne ai da bum yake ka ba sai dai a ce hada ma salaha alaihi muhammadu ma'a quraish muhammadu bin abdullahi kawai sunanka muhammadu bin abdullahi eh amma ba ka rubuta ba a cikin sulhun a sa rasulullahi aka ce annabi ya ce to goge aliyu ya ce buma goge ba ya rasulullah goge annabi aliyu ya ce ya rasulullah ya zami mu goge rasulullah muhammadu rasulullah annabi da kanshi ruwaya sahihiya ya amsa ya goge gurin ya ce ni na san ni ma'aikin Allah ne ni na san ni ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shine sulhul hudaybiya kuna ganewa da kyau ko aka rubuta wannan abin da aka yi sulhu ne tsakanin qurayshawa da da da, da Muhammad bin Abdullahi to daga nan suhaili ya ce to dakata mu za mu ci gaba da karanta karanta sulhun sai ya ce annabi annabi sai da ya ce mun zo za mu shiga mu yi umara suhaili ya ce ba bana ba sai baɗi daga nan ya gabce shi mun zo ba mun zo da yaƙi ba za mu shiga mu yi umara a rubuta ya ce a'a ba bana ba sai dai baɗi ku zo a rubuta sai baɗi za ku zo annabi ya ce rubuta mun yarda Allahu akbar.
ku duba wannan abubuwan Sallallahu alaihi annabi ya ce mun yarda to irin wannan abubuwan za mu gani shine ya fusatar da umar umar kwarai ya ɓata rai akan wannan abubuwa ya ce mun yarda rubuta ya ce to banda wannan ma yanzu za ku koma a tsaye da yaƙi shekara goma shekara goma suka ce mun yarda aka rubuta aka ce kuma duk wanda ya musu- wanda ya ridda daga cikin musulmi ya koma cikin kahurai za mu rike shi shi kenan amma duk wanda ya gudo daga can ya komo gurinku za ku ba mu shi To, ha, ha, ku duba hosulhun akwai zalunci a cikin mana kwarai ka. Kafiri.
ana wannan sai ga wani wani daga cikin ya an ɗaɗɗarme shi an bashi kashi ya gudo ya ga musulmi sun zo sunan shi abu jandal ya zo ya kwada a gabansu sai su haili ya ce daga wannan za a fara yanzu za ku ba mu shi annabi ya ce rubuta mun ba ku shi subhanallah abu jandal ya ce ya za ku kuma da ni sun mulka za ce annabi ya ce ya hakuri allah baya tozartar da kai daga nan ma an bashi wani albishir ko Hmm.
to haka aka yi sulhun wannan a nan ne kamun a wannan shi ne a ɗugumce sulhul hudaybiya yanzu duk abin da za mu haɗi an ce sulhul hudaybiya kun san menene aka yi a sulhul hudaybiya daga nan abin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama umar ya fusata kwarai ya fusata kwarai akan wannan sulhu da aka yi a cikin bukhari qala umar radiyallahu anhu umar yake cewa radiyallahu anhu ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alasna alasna alal haq ya rasulullah wai ba akan gaskiya ba muke annabi yace akan gaskiya muke yace addinin nasu ba kahurci bane ba kuma wuta za su yace kahurci ne wuta za su yace ya rasulullah in suka kashe mu ba aljanna ba za a kai mu yace aljanna za a kai mu in muka kashe su ba wuta ba za a kai su wuta za a kai su yace ya rasulullah dan me zan mu dauki wannan kaskanci dan me za mu yarda da wannan abubuwan da aka zana kawai bu mu yarda ba sai annabi yace ni na san ma'aikin Allah ne kuma Allah baya tozartar da annabin shi Gaskiya ne.
baya kuyatar da annabin shi Gaskiya ne.
shikenan abin da annabi abubakar ya- annabi ya gaya ma umar umar ya koma share guda maganar tana cin shi a jikin zuciya sai ya koma gurin abubakar ya ce ya ababakar wai mu ba akan gaskiya ba muke ya ce akan gaskiya muke in suka kashe mu ba aljanna ba za mu aljanna za mu in su- su suka mutu ba wuta ba za su wuta za su ba addinin mu bane ba addinin gaskiya dan me za mu dauki kaskanci sai abubakar ya ce mai ni na san annabi ma'aikin Allah ne kuma Allah baya kunyatar da annabi shi abinda annabi ya gaya ma Umar shine Abubakar ya gaya ma Umar ba tare da sun ji juna ba Na.
Umar bai Abubakar bai san ba annabi haka ya gaya ma ya gaya ma Umar shi ma ya gaya mishi wannan magana kawai Umar sai ya koma share guda abin ya fi karin shi eh mana yace yace mai ba kayan imani ba da shi yace nayi imani da shi annabi ne yace to shiga shagalinka Allah baya tozartar da mu Gaskiya ne.
shiga shagalinka kawai manta da wannan to an yi abubuwa da yawa an yi abubuwa da yawa a cikin wannan sulhul hudaybiya daga cikin su kamar nan yanda yazo anil barra qala ta'allamu eh, qala ta'adduna antum alfata fatahu makka yace kuna zaton ku budin da aka ce budin makka ne ake fadi a a wa qad kana alfata makka fatahan lalle bude makka budi ne wa nahnu ba'da alfata na idul fata bai'atur ridwan yawmul hudaybiyah amma nahnu mu na idul fata abinda muke ce ma fata sahabbai shine bai'atur ridwan bai'a din wannan da aka yi ta ridwan yawmul hudaybiyah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana da dubu da ɗari hudu ko arba'u ashara mi'a su kuma aka zo gurin hudaybiya aka tsaya to kuma lokacin da aka ɗauki duka wannan abubuwa wanda suke kamar ana ganin a haka sai kuwa kamar an kuntata ma musulmi ko kamar an kuntata kuma annabi ya yarda to ashe buɗi ne mubina fatahu ne wanda yake shine da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari an shiga yakin wannan kun ga da za a kashe musulmi sabbin musulunta da yawa saboda wannan Abu Jandal din kun ga misalin shi sannan kuma Allah subhanahu wataala dalilin wannan da aka taho da ba ya zo da mutum 1400 da aka zo bude makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo da mutum 10,000 da yanka wannan ba budi bane budi ne wanda yake shine sosai da suka dawo akan hanyarsu daga daga daga daga makka za su komo madina kamun nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma mumun- mumunai musulmi to shikenan kowa ya hudda kayan shi ya yanka dabbar shi ya hudda kayan shi ya yanka dabbar shi sai suka yi shiru saboda busu so busu ji daɗi ba annabi ya shiga gurin matar shi ummu salma ya shiga gurin matar shi ummu salma yake ce mata sahabbai sahabbai na cin hallaka ta ce me aka yi na ce su hudda kayansu na, na, na, na ihrami na, na umara a yanka dabbobi kuma sun kiya to ku duba mace mai lissahi mai da'a mai taimaka ma mijinta a cikin dukkan komi mai hikima ba irin wasu matan ba a yanzu kai ka fita neman abinci waje zafi ciki zafi in ka zo a cikin kaɗan a waje kaɗan ɗani kuɗanka amma in ka zo gida gurin da za a kwantar maka da hankali hallo bala'i ne da tashin hankali wannan ai musiba ce shi yasa duk wanda suka yi aure tun da farko su karantar da matansu menene haƙƙin maza- maz- maza akan mata menene haƙƙin mata akan akan mazansu mace saliha ana son mai taimaka ma mijinta a dukkan komi in ta ganshi cikin hayaniya da wayo da hikima da magana mai daɗi za ta kwantar mushi da hankali har ta sa ya zo hayyacin shi ya ji daɗi ya san dai a gida iya da mai kula da shi amma ba ya zo ya kasance ba waje waje waje wuta ciki ciki ciki wuta wani sudan ya ce a duniya har jiwo bar duniya wuta ke da kwai waje da da ciki jiwo wa bar da jiwa cikin gida wa bar da waje duka wuta ce ya rasa yadda zai yi ya ɗanɗana ko da shi eh mana baka ji ba labarin mutumin nan da matar shi ta mutu yake ta kuka ya ta kuka aka zo ana lallaɓa shi ana lallaɓa shi kai haƙuri kada ka yi kuka ba a yin kukan mutuwa sai ce malamai ko ba ko ka ce in mutum ya mutu Allah yana azabtar da wanda ya mutu saboda kukan iyalin shi kukan ƴan uwan shi yace yo shi yasa nake kukan dan Allah ya ƙara mata azaba Inna lillahi wa inna ilaihi ba kukan ya rabu da ita bane yake wai a'a kukan da yake ta yi dan Allah ya ƙara mata azaba ya dandana kuɗe shi a duniya kuma yanzu Allah ya raba ta da shi ya raba shi da ita so yake ta ƙaru cikin azaba saboda musibar da ta ɗora mishi to ai kaga ya sha wahala ba wa Allah ummu salma uwanmu sai ta ta yi ma rasulullah je ka kai ka fara su gani je ka ka hudda kayanka ka sa wancan na gida ka hudda ihrami kun san in an zo umara ko aikin haji zanan nan guda biyu su ne aikin zane ne guda biyu farare su ne maza suke tsarma guda su yafa guda ko slip ba a sawa ba a sa rigar ciki ko ni wannan zanen guda biyu su ne su ne ake yin aikin umara su ne ake aikin haji kana labbaik Allahumma labbaik na amsa maka ya Allah na amsa maka labbaik la sharika laka labbaik na amsa maka babu macancancin amma ibada da gaskiya sai kai Allah na amsa maka innal hamda duk wani yabo da godiya wa ni'imata da duk wata ni'ima laka taka ce Allah kai kake ba wanda kake dama wal mulku a cikin sha'anin mulki kuma la sharika lak baka da abokin tarayya haka kake ta faɗi haka kake ta faɗi har ranar yanka har ranar sallah to kaga wannan abin da kake faɗi in ka mutu da wannan kayan za a binne ka dan annabi ya ce kullun yub'asu ala ma mat da kyau kowane mutum za a tada shi akan abin da ya mutu yana yi idan ka mutu kana cikin aikin umara ko aikin haji da zanen nan guda biyu sune likafaninka ka ɗarma guda ka yaho guda da su za a binne ka kuma da su zaka tashi ranar kiyama kana labbai kallahumma labbai ranar kiyama haka zaka tashi kana cewa na amsa maka ya Allah na amsa maka to ka gani akwai ni'ima a cikin wannan ummu salma tace ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam je kaka fara annabi ya hudo ya cire kayan shi wannan dama aikin haji in an wani hadari ya tsaida ku to fa mahalli min haifa habata ne niyya yana daga cikin niyya zaka ce in wani abu mai karhi ya tsaida ni to daga nan inda nake na warware annabi ya hudda ihramin shi ya sa kayan shi na gida ya kama dabba shi ya yanka shikenan kowa sai ya je ya dinga yi kowa ya je ya dinga yi sai aka kamo hanya za a komo madina to a hanya ne kamun a komo madina wannan sura ta sabko inna fatahana laka fatahan mubina gaba ɗayanta ta sabko kenan ai bayan an ƙaura ne ta sabko tunda hal annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho umara aka hana su zawa to a shekara goma nan da aka yi taraf ba su cika ba shekara goma suka saba alkawari amma ku duba iya irin yadda musulmi suka samu mutane suka shiga musulunci ya je da dubu da ɗari hudu amma da zai zo yakin bude makka da suka saba alkawalin da aka yi sai da ya zo da dubu goma da yanka duk musulmi ne tun da an samu occasion lokaci na cewa duk mai so ya musulunta kawai wanda kuma sun musulunta sun ɓoye musuluncinsu suna garin makka hallo suka huto sun musulunta suka huddo musuluncinsu gaba daya to wannan la shakka wannan shine fatahun mubin din wannan sulhun na hudaybiya shine fatahun mubin din budin wanda yake mabayyani ba bude makka bane budin mabayyani haka malaman tafsiri suka fassara mu komo kan sure inna fatahana laka fatahan mubina lalle mu muka maka budi budi mabayyani shine mine sulhul hudaybiya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan ubangijinka Allah ya gafarta maka abin da ya gabata daga zunubinka da abin da ya jinkirta wanda abin da ya gabata na zunubin na annabi shine muka ce tarkul aula shine kawai zunubin nan shi wa yatimmu ni'matahu alayk kuma Allah ya cika ni'imar shi akanka ni'imar kuma mun ce ita ce ni'imar islam wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya shiryar da kai hanya wadda take daidai wa yansuruka Allahu nasaran aziza Allah ya baka nasara nasara babuwaye mai buwaya babba kun ga Allah ya bashi nasara ko wannan surar ta sabko lamma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga hudaybiyya fi dhulqa'ida a cikin watan dhulqa'ida min sittati min sanati sitta min al-hijra a shekara ta shidda daga hijira hina saddahu al-mushrikun lokacin da mushrikai suka hana shi an wusuli ila masjidil haram daga isa masjidil haram ɗakin ka'aba lokacin da suka hana shi yaya aka yi ai usman ya tura ko da ya tura usman da suka kiya ai sai da suka ma usman ta yi suka ce kai in kana so ka zo ka yi ɗawafin ganan ka yi safa da marwai kai ka yi umarai kai ka koma amma su duka ba za mu bar su ba usman ya ce ba zan taɓa kewaye ɗakin allah ba annabi bai kewaya ba wannan tayin dauka mini ku rike banna su aka dawo to Usman bisu kashe shi ba ya dawo ana bayanin ana ana bayanin annabi suna shirye-shirye su hada garin da hada sai ga Usman ya zo shikenan sai aka shiga sulhu aka yi wannan trafficking duk abubuwan da aka rubuta wanda annabi ya yarda kuma ya zame musu fatahan mubina budi ne wanda yake mabayani babba suka hana shi shiga masjidil haram fayaqdi umratahu fihi dan ya umaran shi wa halu bainahu wa bain dhalik suka yi tsari tsakanin shi da shiga makka thumma malu ila masalihati wal muhadda kuma aka karkata aka je aka yi sulhu aka yi aka rubuta abubuwan da aka yarda da su wa an yarja ama ama hada ya koma wannan shekarar ba zai shiga ba thumma ya'ti min min qabil kuma ya komo baɗi sun yarda baɗi ya zo ya yi umarai fa ajabahum ila zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa ya yarda ala takarruhin min jama'ati min sahaba akan sahabbai sun ki busu so saboda sun fusata sun bata rai ya zami mu dauki kaskanci ya zami mu dauki mu yarda wannan duka abubuwan da suka gindaya mana ya rasulullah amma annabi ya yarda daga cikin su hadda Umar bin Khattab da yake ya ya kiya abin ya bata mishi rai kwarai amma daga baya shine fatahu mubin akin dan a hanya yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine wai fatahu mubin wannan sulhun annabi yace shine yace to shikenan sai Umar ya nutsu amma dai ai zuciye shi da dan eh mana saboda bai shi daɗi ba ya za a ce an hana su shiga suna tayya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fatahu mubin yace ya ya rasulullah ba kai ba kace mu kai maholki za mu shiga garin makka za mu shiga mun yi aski mun yi kaza mun yi kaza sai annabi ya ce na ce maka bana ne ai ban ce ma bana maholki ne ne kuma maholkin annabi gaskiya ne kuma ban ce maka bana ne Umar dai a haka nan ma dai aka huce a huka haka nan ma aka wuce wannan kenan sai Allah ya ce huwa allazi anzala هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم na'am ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Allah ya ce huwa allazi anzala sakinata Allah shine wanda ya sabko da tuma'anina shine nutsuwa har sahabbai suka yarda da sulhul hudaybiya na'am ya sabko musu nutsuwa ai da sun fusata musu jin daɗi da amma ya sabko musu sakina ita ce tumanina fi qulubul mu'minina a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma'a imanihim dan su ƙara imani tare da imaninsu ashe imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa yanzu cikin ramadan da aikin kirki da ake yawan yi da salloli da tashi da dare da azumi zaka ga imaninka ya ƙaru ya bunƙasa daga lalle ba kai bane ba na jiya ba kai bane na shekaran jiya imani yazidu wa yankus ita ce aqidatu ahlus sunna wal jamaa yazidu bi ziyadati al amal wa yankus bi nuqsanihi imani yana ƙaruwa da ƙaruwa aiki kuma yana raguwa da raguwa aiki ko da yaushe ka shagala ka shantake ka zo ka zama gashi nan dai duk baka wasu abubuwa na addini to imaninka ya ragu kuma imaninka yana ƙaruwa lokacin da ka ɗau fawa kake aiki na addini da kyau sai Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim dan su ƙara imani tare da imanin su kuma ku sani walillahi junudus samawati wal ard ay rundunar sammai da ta ƙasa duka ta Allah ce wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne mai hikima junudus samawati su wane ne rundunar sama da ta ƙasa duk ta Allah ce rundunar sama ita ce mala'iku ko kuma fa ko kuma iska iska duk ba sama bane ba wanda a handak ya aka yi Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya aiko musu iska duk ta halakar da su ta kore su suka tsere suka ji tsoro wata iska ce wadda take daukan kamar tsakuwa tana watsa a kwabri wani biyin ana yin ta zaga kwabrinka yana ta kai kai baka san bin menene iska ce kawai ta azaba to ita a lokacin da suka zo suka kewaye hudaybiya da aka kewaye garin makka suka zo suka kewaye su gama da musulunci banci handak an kewaye ba hudaybiya ba handak an kewaye garin makka da rami kuma ga katanga kahure sun zo suke suna so su gama kurmus da musulunci sai Allah ya aiko musu junudan daga sama runduna da iska da mala'iku sai sun ɗora tukunya sai iska ta fice abincinsu sai sun iska kuma ga iska ga ɗari kai ba su iya zama ba shiri suka watse suka tsere suka koma da kansu kun ga wannan irin runduna ce ta Allah subhanahu wataala kuma a ƙasa ga runduna Allah runduna kala kala sama mala'iku ƙasa akwai iska akwai wasu rundunai rundunar Allah ta ƙasa suwaye kowa rundunar Allah ce Allah in ya ga dama sai ba saburo ba aka aiko mana marudu saburo daya ya zo ya shiga kan ya mai kwai a cikin ciki sai ga yana buga kan shi a ƙasa a sama shi kuma ya ce shi ne Allah ƙarya yake kariya yake shi ya ce shi ne Allah yau kai yanzu yanzu tumadigayya in aka aiko maka sai hana ka barci akwai wani mugun tumadigayya yana nan kai kan ma ka kai tumadigayya saburo saburo bai isa ba runduna in aka aika maka saburo wanda bai jin maganin saburo kana zubawa ma kamar wanda sauran da aka yi kwanaki a yi mai metanayi mai sojoji ka rasa ma yaya yake wannan sauran wani bakin sauro ne in ya cije ka kawai sai sama wata irin cuta malaria wata iri ana ce mata den ba a san kallarta ba wani ta sa mai ciwon kai wani ta sa mai ishalun subhanallah ishalun cikin shi ya guda ya ta zawo kawai malaria palu deng sunanta to rundunar Allah Allah ya ga dama ya aika rundunar shi ko ina walillahi junudu samawati wal ard sai Allah ya ce mi liyudkhila ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
na'am ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
suka ce mun huce lokacin mu To,
ya kai karatun ya dau lokaci har ya kare da gaugawa haka to abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawa ka don kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya da yawa daga cikin mutane sun aiko suna bara addu'a ya Allah muna roƙonka ka biya musu bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu da bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mun bukatunmu gaba daya ya Allah a wannan dare na cikin Ramadan Allah ka diyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka shiryar da shababul muslimin Allah ka shiryar da shababuna samari masu shaye-shaye Allah ka shiryar da su masu kawo musu kayan mayan nan Allah ka shiryar da su in masu shiryuwa ne in ba su shiryuwa Allah ka raba mu da su ya Allah ka iya mana abin da ba ma iya ba wanda ya zalunce mu Allah ka maida mushi zalunci shi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah masu taimakawa akan addinin ka ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya wahidal qahhar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم آمين
amin